هو الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حرف الهاء هو الحب إبراهيم قد جاء ذائرا بأحمد خير العالمين وشاكرا فمن كان يدعو إلى مدينة زائرا سواه فإني جئت أحمد زائرا لولا المسجد الأعلى فتاه جئته وأبدعه روما الجنان مجاورا يذكرني دارا مضى ونبينا يغفو ويغدو يغلق الوعي ذاكرا يبيت ينادي ربه ونهاره يعلمنا يهدي إلى الحق ناصرا فآثاره دلت عليه تبصرا بمكة أمر الهاشم الدار ظاهرا وفي طيبة هذا كبدر وخندق ولا أهد تنسيك بدوا وعابرا فمعاب يأتي زائرا متوسلا ومستشفعا أرجوك في القبر حاضرا وكليت فيها يوم ساقت وحزانت وجوه وأبصار ترى الكل حائرا وقد شاب ولدان وخاف مؤمن وقد بلغت كل القلوب العناجر وكل فريق قال نفسي وقد جفت جميع فلا تلقى هناك كابرا ولا ملك الا الاله وشافعا سوى المصطفى المختار بلغا وحافيا فمعتمدي حقا اعطاه محمد وأن يتحدى من زمان مكابرا لنفسي وآبائي ونسلي ورغبتي شفاعته والحق أبدا سرائرا إلى الله عن شركي وأصلي ومرشدي وقد عاد يا دينا إلى الدين ناصرا بغلو وتعليم وعد وهجرة وعاش شكورا وقد عاش صابرا عليك صلاة الله ثم سلامه أتيتك برا ثم بارا وقادرا بنفسي وأولادي وصادي وأسرتي فأبيق لنا الرضوان بطنا وصائرا عليك صلاة الله ثم سلامه ومن كان عاشرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
يحب إبراهيم قد جاء نائرا لآماد خير العالمين وشاكرا قال مولانا وشيخنا وإمامنا وقدوتنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يسر رضي الله تعالى عنه يتي هو الحب wannan cikakken masoyi ne fa mai suna Ibrahimu Ibrahim Inyas Adija gashi nan ya zo maka ya Rasulullahi za'iran yana mai ziyara li Ahmad ga Ahmadu khairil alamina yayyan dukkan talikai wa shakiran lillah yana mai gode wa Allah
للمدينة زائرا سواه فإني جئت أعمل زائرا يا كوما سوفكهم وهابيانشي da sauransu dai ku tsaya ku ji faman kana duk wanda ya zama yanhu madinata yanhu lil madinati za'iran wai shi madina zai je ziyarta kawai ya niki ya niki gari ya kashe kudin sa ya je aikin haji wai kuma ya je zai ziyarci madina to ni ba madina zan ziyarta ba eh ba madina zan ziyarta ba siwa ahmadin ni kad ji'tu na je wa ahmadu annabi muhammadu za'iran ina mai ziyararsa saboda haka ba zan je in ziyarci madinan sa ba
فلا مجده وآغناه ربا لجنان مجاورا in ban da ma wani irin fikihu mara fahimta wacce irin fahimta sai za ta zo wa mutumin da shi ne ya gina masallacin wai a ce ba za a je a ziyarce shi ba wai masallacin za a ziyarta wannan wani irin fikihu ne wanda ba shi da fahimta irin wannan fikihu lahul masjidul a'la ai masallacin ma nasa ne shi ya gina shi fadaha mushiduhu shi manzo Allah shi ya giggina shi tun babu shi ya gina shi ya tsaye da shi kai ma wa qada'ahu rawdal jinani ya je aljanna can kwalkwalwar sama ya ɗauko ya yanko wani yanki na aljanna ya zo ya zuba a cikin masallacin mujawiran tana bukwatakan masallacinsa kuma shi ne wannan aikin wa ce ba za a ziyarce shi ba masallacinsa za a ziyarta
يزكيني دارا مضى ونبينا يروه ويبدو يبلغ الوعي ذاكرا yuzakkiruni da haram wallahi idan naje madina sai ya tuna min zamani maza wanda ya wuce lokacin da wa nabiyuna annabi mu ya ruhu gashi da ransa yana kai kawo waya gudu yana yana yana jijjifanta ko yubligul wahaya yana isar da sakon Allah zakiran yana mai karatun alqur'ani sai ya rika tuna min wannan lokacin يبيت ينادي ربه ونهره يهاجر الايادي الى الاجنات kai manzon Allah ma'aikaci ne wanda yake na gaske ba karami ba kwana zai fa yunaji rabbahu yana sallah saboda shi wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yafa saka rabbuka maqaman mahmuda shi tahajjudi a gunsa kullun ne kuma wai ba sai da ramadana ba a'a shi kullun ne ba yanda za a yi bacci da daddare wa naharahu kuma da rana yu'ashiruna yana tare da jama'a kuma ya hadi ila al-haqqi ina ina taimakon mutane zuwa gaskiya nasira yana mai taimakon addini da daddala sallah da rana taimakon bayin Allah aikin da yayi kai kenan shekarun da aka aiko shi فاثره دل عليه تبصرا بما قد امر الهاشم دار ظاهرا waɗannan abubuwa da yayi da daddare da daddare ibada da rana hidimar bayan Allah shine fa fa'asaruhu wato dalilansa dallat alaihi ta nuna cewa manzon Allah lalle ma'aikaci ne ba irin sa ba tabassaran ka tsaya kai kallo ka ga irin aikin da manzon Allah yayi bi makkata je ka ka dawo maka yanda aka mai da ita garin musulunci ta zama daula a duniya yanzu ba daula mai kyau mai aminci irin ta amr al-hashimi wannan fa duk al'amarin ba hashimin dangi ne zahiran a fili addara tsawon zamani وفي ديبة هذا كبدر وخندق وهذا أول تمسي قبلا وهاجرا wafi ɗaya batun ka je kai kallon madina ka ga gini iri iri da kawace kawace iri iri ado iri iri wanda babu irinsa a duk ƙasashen duniya ha za ka handakun haka nan badarun kai ga filin badar nan shi ma yana nan har yanzu gurin yana nan in ka ji za ka rika ganin ƙura tana tashi kamar yanzu za a yi yakin badar wa handakun haka nan za ka ga wajen galalo za ka ga gurin gashi nan ga dutsen nan yana nan dutsen uhudu kamar yanzu manzo Allah yake nan wa za ka ko wa za uhudun نعم menene وضعه تمسي wa za uhudun haka nan uhudu ita ma ga ta nan za tunsika za ta maddan za ta maddar da kai badwal wani kauye wa hadiran da birane duka kowane irin birni kowane irin kauye in ka je uhudu sai ka manta ka shagala da ita saboda darajar manzon Allah فبرهام ياتي زائرا متوسلا ومزدجم أن أرجوك بالقبر to هاتنا duk waɗannan ba gurin su manzon Allah ya zo ba a fa barhamu ya ti ya ti ka ya zo wajen ka ya zo maka ya rasulullahi za'iran mai ziyara ka mutawassilan yana mai tawassuli da kai wa mustashfi'an yana mai ce neman cetonka arjuka ya rasulullahi ina kaunanka ina kaunanka zama hadiran halartacce a gare ni fil kabri cikin kabari na فكل جبيئا يوم ذاك وأسألت وجوه وأبصار ترى كل هائرة فكل كذا ما قرين شفيعا بيشتو يوم زاغت الأبصار رانا دد إدانوا تكي قوة ليوا وأزعنت الوجوه kuma fusoki suke kankantar da kai zuwa ga Allah taral kulla zaka ga kowa ha'iran yana cikin dimuwa a wannan ranar zagatil absaru wa balagatil qulubul hanajuru wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum a wannan rane kunne wannan rana nake neman ceton manzon Allah ومن جاب ولدان وخاف مؤمل وقد بلغ الكل القلوب الهناجرا anan a cikin balaga abin da yayi lafu ne lafu wa nashr ne mafru ko kaga zagati za wa zagat absarun kaga ga ta can a ƙarshe mahadinta wa az'anatil wujuhu saboda haka to shine lafo na shi- da na shiru a cikin balaga shine abin da shehu ya ana radiyallahu anhu mm.
وقد جابه الجن وخاف مؤمن وقد بلغ الكل القلوب الهناجر وقد شاب ولدان yini ne fa wanda yaro yanzu za a haife su ba a cikin uwarsu ranar alkiyama amma suna ana haifarsa sai furfura ta zo ta lullube su wa khaba mu'ammanun masu masu aminci fa wanda suke da imani tun daga duniya Allah ya amintar da su cewa yan aljanna ne amma su ne zaka gansu suna tsoro a wannan rana wa qad balagatil ulubul hanajira haƙiƙa zukata sun zo makogoro ido ya gwaggwale kowa yana ta kansa kowa kuma ya shiga tas- cikin tashin hankalin alkiyama وكل ولي لا قال إله إلا لي الله.
وقد جثت جميل ولا يلفى هناك a قبل wannan rana ne ba za ka ga kullu bari in dukan ku kutacce daga annabawa da mun- da mursalai kowa kala nafsi ta kansa yake yi ta kansa yake yi wa qad jasal jami'u kowa ya zo ya durƙusa a gaban ubangiji ba kowa ba kowa ba wanda ya isa fala tulfahu na ka akabira a wannan gurin ba babba ba wani babba a gurin ba wani babba a gurin wala malikan illa ilahu ba wani sarki sai Allah shi kadai wa shafi'an sai Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai al-Mustafa sai Mustafa al-Muqtari abin za'i wanda zai zama mabada'an a farkon taron alkiyama wa akhiran da karshen alkiyama shine mai kai kawo shi kadai cikin halittar Allah shi yake da wannan gabare shi yake da wannan dama a ranar alkiyama sallallahu alaihi wasallam Mm.
هم حقا أداء محمد وأليك حتى للزمان مقابلا kan mutamadi madogara ta a wannan rana da kuma da koyaushe ma hakan da gaskiya a da'u muhammadin ni kyautar nan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce madogara ta wa hal yatahaddani zamanu wai akwai wanda zai iya mun fito na fito mukawirin yana mai mun karan hanci akan wannan magana tawa akwai wanda zai fito na fito da ni yace akwai wani wanda ya fi muhammadu babu babu shehu muhammadu shine sama da komai Mm.
لنفسي وأعمالي ونسلي وركبتي شفاعته ولها a wajen sarai ya Allah shafa'atu shafa'a cetona ya tabbata li nafsi ga kai ga kayina wa aba'i da iyayena wa nasli da ƴaƴana wa rufaqati wa rufaqati da dukkan masoyana ma wanda suka biyo ni Allah ya sa su cikin wannan ceto wal haqu a wannan yini abu da sara'ira Allah ya tona dukkan asiri a wannan rana Allah ya cece mu amin أنجلي وأسري ومرشدي وغير أجل أتينا إلى الدين نازلا shehi ya ce ridan lahi dukan dukan yadda Allah ta tabbata an shekhi ga shehi na ko ainihin wa asali wanda yake shine asali na walidi na wa murshidi shine kuma wanda ya shirye da ni abun sa na karbi dariƙar tijaniya wa kada asha haƙiƙa ya rayu ya hadina yana shirye da mu nasiran yana mai taimako ila dini zuwa ga addinin Allah إن بذلو وتعليم وحج وهجرة وهذا يقول ما وفلا أجل بلا ya rayu sa- nasiran yana mai taimakon addinin Allah ga gazuwin da yaƙi domin ya yi ƙoƙari ya yaƙi turawan faransa sai suka fi shi da tarin makamai shikenan sai sai ya gudu ya yi hijira ya yi hijira ko wa ta'limin ya koyar da bayan Allah ilimi wa hajjin ya yi aikin haji a ƙasa wa hijiratin ya yi hijira daga daga Senegal ya koma ainihin wancan wancan ƙasar wata ga suna ya koma Gambia ya zauna a can ya yi hijira da addininsa saboda gudun turawan mulkin mallaka a can yayi je sai da sai da Allah tabaraka wataala ya bawa addinin musulunci nasara sannan ya dawo kaulaha wa asha ya rayu shakuran abun gode wa Allah wa qad asha sabiran amma fa yayi rayuwa mai hakuri domin yayi gwagwarmaya عليك سلام الله ثم سلامه أتيتك برد ثم mata'in salatin Allah da amincin Allah su tabbata gare ka ya Rasulullah a tai tuka barran na zo maka a jirgin sama summa baharan san a- a- barran na zo maka ina mai tafiya kasa a mota summa baharan sannan na zo maka a- a- a kogi a jirgin ruwa wa da'iran na zo maka ma a jirgin sama duk nau'in da ake zuwa gurin annabi shehu ya taka ya je gurin manzon Allah ma'anarsa kenan saboda soyayya ga manzon Allah ya je a ƙasa ya je a doki ya je a raƙumi ya je a kogi ya je a jirgin sama to me rage ya je ma da zuci shikenan mm بنفسي وأولادي وصحبي وأولتي وآتي بلد الرضوان ولنا مظاهرا فأتهم لنا الرضوان يا الله كبام يدك يا الله كبام يدك بدنا أبعد نمو وظاهرا دا ظاهر بنفسي أكن كينا ني كينا وأولادي دا آيانا وصحابي دا أبو كينا وأسرتي دا فاملي دينا عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وأزواج ومن كان عاشرا صلاة الله دا أمنشن الله يتبت أغريك يا رسول الله وآل دا آلا ينسى وأزواج دا صحبانسا ومن كان عاشرا دا دوان دي زمدن جينينا من زن الله صلى الله عليه وسلم حرف الواو وإن سألوك الجنة لقد محاجبا ولا ترده وأدبره مواهبا فقد كان عند الناس شرقا ومغربا وقد كان ما حول الغنى والمكاسب لمن قبلوا من سر كثيرا بينما وخرج من الأبطال في ثم تائبا وقد جئتم الأجواء ليلا وكلكم بالشام كالمزاو تلك السحائبا أقول مناكبا وروعا وكلكلا وأتى ملاكيا تناول أكاذبا حياة للمعروف يرتاح للندى ويرضي عطاء لا يخاف النوائبا ولا أمة داعا كمانا وهاتفا كذا آمن من داعات المواهب إذا كترى لي قد عطبت ببابي ومنه ينال العالمون المطالب ندامة الكسرى قد ذكرت محمدا قال خليلتي بمبنى لعائبا وعافيه سلمان وغادر الرسل وقد مزقوا آلامه والكتائب لدى كربلاء درس بين توسلا لوالده الأربى من الله جالبا علي عرس الخير ليس محمد بسالم السمسام عجل المسائب بما أرتدي ترك المطالب غالبا لنفسي وقوم المرتعى والملائكة بأسوان بالسد العظيم يقيمني وأي رسولا جاء لسان واجبا ويعمل كل الكل للسيف مهرما يهيم على الفلاح غير جالبا محمد بن عبد العلاء والتعالي لقد كان للمعدوم والخير حاسبا عليه صلاة الله ثم سلامه بأسوان جسمي حاضر صلى غائبا حرامي لدى أسوان أرجو مداما أباه جمالا خالدا النقل غالبا جمال فيسلمي فأعظم واجبا لفارقه تهني أبان الغرائبا أراني قريبا من جمال مجاهدا جمالا يقويه ويولي غالبا ويبلغ على ترتدي غير حامد رسول على الله له ولا غالبا إلى سجال المنتدب جنابي فيه أن تفتح القبول مقالبا فلم تتكل إلا إلى الله وعده كفاك سرائشا وتم مساجبا إلى بلدي والحمد لله وعده وصلى عليك الله من جاء هاديا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مم.
وإن تعلق الذكر القلب عجبا وهل أتى بلوغا منه واهبا قال مولانا وشيخنا وإمامنا وقدوتنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يز رضي الله تعالى عنه yace wa in sa'alu da za ku tambaye ni qadrurtumul karma wai shin ka je ka ziyarci sadauki kuwa aqiban mai suna aqibu ka je ka ziyarce shi ko ya shi Ibrahim wal athafa zuwara wai shin athafa mawahiban baya bayansa na zuwara masu ziyararsa ya ba su minhu daga gare shi shin ya ba su kuwa to takaririnsa ai ya ba su
فقد كان عند الناس شرقا ومغربا وقد نعلم هؤلاء الذين والمكاسبا hujja ta a cewa ya ba su faƙar kana andan nasi domin manzo Allah ya fi kowa kyauta a cikin dukkan ainihin jinsin mutane sharqan a gabaɗin duniya wa magriban da yamman duniya wa qad qala ma aulal gina da yawa ma manzo Allah yana wadatar da mutane wal makasiba yana musu tsoruri iri iri لمن وفد من تسجيلة بينما وفد من الأقدال لقيتم متاعبا liman wafadu min til jazirati waɗanda suka zo daga nan ma jazirar larabawa yana ba su baye baye iri iri baina ma wafattun min al aqsa ballantana ku da kuka zo daga can afirka ta yamma laqitum mata'iba wato kun sha wahala iri iri gwargwadon wahala ku ai gwargwadon ladan ku da kusancin ku kenan
وظلمتم الأجواء ليلا وفرقكم به جابك الملا tilka sa'iba wa qad jubtumul ajwa'a hakika kun yayyanke sasannin sam- sararin samaniya lailan a cikin dare wa fulkukum shi ko jirgin saman ku shabakal mallahu tilkal saha'iba al mallahu shine direban jirgin sama shabaka saha'iba yayi ta gwagwarmaya da gajimare a sama bihi a cikin fil- jirgin saman kafin ya zo wajen annabi أقول مناصر عروة وقلقلا وأتى ملاكيا سلام ba aqulu ni ko nakan ce mala sirran sai ga manzon Allah ya cika mu da sirrinsa ruhan wa ruhan ruhinsa ya game mu wa kalkalan kirjin mu ma ainihin ya game ya game da sirrin manzon Allah wa ta mala akiyasara kai kananan buhunan mu ma duk manzon Allah ya cika su da sirri wala haqaiba manya manyan jakunkunan mu ma mun dawo da riba ولا تزل الوعد يده للندى ويهدي أنا la ya hafun nawa'ib shi manzon Allah yanda yake ya tazu har makarkata yake yi ma'ruf in- idan bai yi alheri ba idan ya ga aikin alheri ya zo masa ya ga dukiya ta zo gurin sa makarkata yake saboda ya bayar da ita kyauta sai ya rayartahu sai ya ji daɗi linnada saboda tsananin kyautarsa sallallahu alaihi wa sallam wai yudi yana ba da kyauta ne fa a da'an irin kyautar da la ya hafun nawa'iba wai baya tsoron gobe mai za ta zo da shi nan musiba da rashi sallallahu alaihi wa sallam محمد داء كمالا وخاتما فزار من من داء mafa'iba wa za a ahmadu wannan fa da nake bayanin nan nasa mai wannan yanayi fa shine ahmadu fa sallallahu alaihi wa sallam da an kama anan duk wani abu wanda zai kawo maka ma'ana na rokas zinare da azurfa da da manduwa ta kuɗi bashi wa hatama duk abin da zai kawo maka kadara ya ya tara maka dukiya bashi kaza haraman haka abin da zai kawo maka depot depot depot depot na arziki duk gaba ka- ka ka- ka kyale su min daha duk sun samu almawahi ba baye bayan su ne daga manzon Allah ka je gurin manzon Allah ka kyale su ذاك تراني قد أقمت ببابه ومنه ينال alamunal matalib lidaka saboda haka ne tarani ni gaba daya na kada akabtu na duk kuma bibadi a kofar manzon Allah ba ruwana da kowa ba ruwana da komai sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa minhu fa minhu daga manzon Allah ne al'alamuna dukkanin talikai yanalul mataliba kowa yake samun abin neman sa
فذاك الذكرى قد ذكرت محمدا وأراك لذكري ببغداد la ibala da kasar kisra sai ga ni yau ga na je iran kasar nan da aka ce kasar kisra ce da yau ga ta ta zama kasar musulunci wa kad zakartu muhammadan sai na tuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a iran lokacin da ya aiko- da aka haife shi wato kambin Kis- kisra ya tsage sai ga ni a garin kisra din yau garin da muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya wannan mu'jiza fa arraqani zikiri sai ainihin wato an fito na ga manzon Allah sai ya hana ni baccin dare bi Bagdada lokacin da na zo Bagdada na ziyarci Sidi Abdul Qadir muka yi hira da shi Barhama ce yace muna ciki wallahi mun ji hira Sheikh Ibrahim da Sayyidina Bagdada sai Abdul Qadir radiyallahu anhu yace muna ji suna zance ce ne a tsakanin su a Bagdada mm زوامي سلمان وبدر أمرد وقد غلبوا على wal kata'i sawafi salmanun wannan gari na kisra fa ita iran din nan nan ne fa inda salmanul faris aka haife shi anan aka haife shi wa gadar hurmuzu anan ne hurmuz din nan wanda ainihin aka halakar da shi anan ne an shi ma yayi tambelansa a wannan gari wa qad mazzaqu alamahu anan ne sahabban manzon Allah suka yi karafiya suka kakkarya guma a wato ainihin tutocinsa wal kata'iba aka kakkarya rundunoninsa na yaƙi musulunci ya je ta hanyar wato Khalid bin al-Walid mm لذاك الملك الحسين توسلا بوالدي الأرباب الله تعالى
yace daga nan kuma sai muka dangaro muka zo Karbala arbo karbin wa bala'in inda aka kashe Sayyidina Husaini sai muka zo muka ziyarci gurin shi ma wato ainihin Sibidi Laisi Muhammadin wato ainihin mm, a lada ko- Karbala yawa zurtul Husaina anan na ziyarci Sayyidina Husaini inda aka inda aka kashe shi amma ba kabarinsa ne ma'ana anan ba tawassulan ina mai tawassuli liwalidihi al-arda ga walidin nan nasa wanda yake yardajen Allah ɗaliban ina mai kaunar bukata ta min Allah daga Allah عليهم السلطين ليس محمد بسالم الشمسان أولي المعرفة aliyin shi ne sai bi ali shi nake nufi shi ne wani da yin arzaɗin abi sibɗai ne uban tagwai guda biyu wasan da husaini laisi muhammadin zakin manzon allah sallallahu alaihi wasallam bisa- bisa- bisa- bisarimihi samsam da- da- da- da da ainihin takobinsa wanda yake gaya ga yawo jini na wuce unhil masa'iba duk wata musiba nake kare ta nake kaiwa ƙarshen ta بهم أرسلني تلك المطالب جالبا لنفسي وقوم المرتاح والمراجل بهم saboda daraja su ne artaji jarkal madaliba nake kaunar riskar dukan abin nema na jaliban li nafsi nake jawo wa kaina wa li wa qaumi da jama'ata al mustahadi abun da abun da ake sha'awa wal marajiba da abubuwan kwadayi mm.
جاءت وانا من سد العليم يقيكني وأي رسولا ja al-sadiwa yace bi aswana sai ga ni kuma mun mun to- mun zo zo shekara kuma da aka je aswana aka bude kanata aswana din nan wani dam ne wanda Jamal Abdul Nasir yayi shi kato wanda duk Afirka ba a yi irin sa ba a wannan lokaci ya gayyaci Maulana Shehu Ibrahim wajen bude shi da da shugaban shugaban Soviet Gorbachev wancan na farko za ka gansu ma a hoto taron ga shewa tsakiya ga Jamal Abdul Nasir ga Gorbachev za ka gansu a hoto to shine shewa yake bayani mun je a Tuwana bisaddil azimi a wannan dan babba wanda aka bude shi saboda shi- shayar da kasashen Sudan da da da Chadi da da, da Misra ya ɗibuli ya ɗibuli abin wallahi ya mun daɗi kwarai da gaske daga nan ne uhayi rasulan nake gaida manzan Allah jawahiban wanda ya zo mai ba- mai baiwa lissadi da dukkan arzikin duniya ويعمل كل الكل للسيف مقرما يجيب على السراء إلى خير جالبا waya hamilu kallal kulli manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗebewa kowa nauyinsa mukriman yana mai girmamawa lidai daga duk wani bako wanda ya zo gurinsa sallallahu alaihi wasallam yu'inu ala barra'i manzan Allah yana taimako a bisa dukkan musibu jaliban yana mai jawowa lil khairi ga alkhairi ga masoyansa محمد الهادي الأنام سعادتي لقد كان للمعدوم والغير كاسبا محمد كاغا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الهادي الانام الهادي الانامه ko alhadil anama shine mai shirye da dukkan talikai gaba daya sa'adati arziki na gaba daya ya tattara cikin manzon Allah laqad kana wato kasiban manzon Allah ya zama mai bayarwa ne lil ma'dumi ga wanda ba shi da shi wal khairi mai bada alkhairin sa ne ga kowa
صلاة الله ثم سلامه بأزمانة ميعاد السلام salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jismi jikina bi aswana kuna ganin sa tare da Ma- Malik Abdul Abdul Nasir wajen bude dam ko to ni ba anan nake ba kuna gani na harimin anan ko to zalla ga'iban ni fakakke ne ni ina gurin babban dam Muhammadu Rasulullah mm الآن نداء سوانا أها. na'am فهو جمالا ثالثا نبرا غالبا a rani ni ina gani na lada aswana kaman gana aswana azkuru madaha ina ambatan yaban man habahu jamalan wanda jamalu ya bashi jamala shine Allah tabaraka wa ta'ala khalidan wanda ya zama dawwamamme ko khalidan musri wanda ya zama mai dawwamamme taimako galiban wanda za a yi ta wato bashi rinjaye har abada mm.
جمال فهمتني وهاء وفاجة بفارق إنساني حبال الغالبا jamaluka kyawunka ya rasulallahi yusini baha'an yana mantar da ni kwarjinin jamal abdul nasir da wani wanda ya zo gurin nan gaba daya wa bahajatan da wani kwarjini nasa bi fa'iq ihsanin saboda kyautayin ka wanda ya zarce iyaka habani ya bayar lil gara'iba ga baki
أراني كريما من جمال مجاهدا جمالا يحويني ويغني غالبا arani qariban min jamalin ni ina gani na makusanci ne ga jamal mushahidan amma ko mushahidan jamalan ni ina ganin jamalu muhammadur rasulullah ga jamal abdul nasir akwai da ni a zahiri amma jamalu muhammadin yuqawwihi shike karfafa zamana a wajen jamal abdul nasir wayu ulihi shike daukaka shi galiban ina mai rinjaye
ويغني لا تستجيب غير أحد رسولا هدى الى هو الاقارب وافريقيا كاga afirkan nan gaba ɗaya ta mu yamma la tartaji ba ta kauna kowa gaira ahmad sai ahmad muhammadu rasulullah alhamdulillah mu ba ma kauna manzancin kowa sai manzancin rasulan manzo muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadan na'i wanda ya shiryar da manisanci lahu gare shi wala qariba ya ya ya ainihin shiryar da waɗanda suke makusantan sama ولكن كان جميل جنابه به أجنب الذهب فهو مخالفا Allahu akbar rayuwa kuma ta taho karshe ila Senegala ga ni zan koma kasar Senegal almuntami li janabihi abin danganawa ga janibin Shehu Ibrahim bihi gare shi an shaba darul kha'unu wannan zamani mai yaudari an shaba ya bude makhaliba wato bakinsa da tsinin dumbarin bakinsa yana nema ya haɗiye ni ma'ana ma'ana rayuwata ta zo karshe kenan فمن الذي إلا إلى الله وحده فما لنا إلا وتمام ذلك kalmar kha'un luga ce ta kha'in eh kha'un fa'un mubalaga ne a cikin khiyana eh kha'un kaman kha'in ne Mm, na'am fa- falam attaji wato bana fuskanta illa ila Allah sai ga Allah wa da shi kadai kafaka sana'i shitun ce yabo na ya tab- ya ya ishe ka ya rasulullahi da a watan a wajen abin da nake roƙonka wa madaliba ya ishe ni kuma abin nema gare ka إلى بلدي والحمد لله وحده wa sallallahu alayka man jaa au ako wato ainihin wato a- ila baladi komawa ta ta tabbata iz- ila baladi zuwa gari na kaulaha madina walhamdulillah to godiya ta tabbata ga Allah wa da wushi kadai wa salla alayka Allah ubangiji madaukakin sarki ya salata ya salati a gare ka man jaa aqiba ya wanda ya zo karshen annabawa نعم harfu zai زماني وعمري لما ألقيت خاليا ألا لي يومي بيت العام صاليا وكنت للعبادي سليلا تبرعا كما قاله من كان قبل معاديا وما نامني هذا السفور لأنني أراه قبولا حيث أقبلت جاريا محمد يا كنز الخيرات سيدي وأين مرادي نوره جاء هاديا عليك سلام الله يا خير محمد له مرسل قد كلف الفي صفاويا خليل إبراهيم قد جاء شاكيا فقيرا ضعيفا فاره زل فاريا يعمره رمحي وتولي منه مددت لله الفاج غيرك هاديا فإنك باب لا يكادر فضله رؤوفا رحيما طالما فك عاليا فمن زاركم حقا ينال فوق سوره يوم ظالما مرفوعا راز وعاليا ومن زاركم يرفع كلا بشفاعته تعز ذليلا تقرب قاسيا عليك صلاة الله ثم سلامه على الكون والأزواج فانظر لهاديا يلومونني إرشاد فوجي ولم أزل أسير مرامي لم أقبل بمناجيا وكلب وتعياه ووجد ولوعة على غير معروف تعبد خاويا عليك صلاة الله ثم سلامه ببعد شفيق فرق والحرب ثانية عليك صلاة الله ثم سلامه أما القاسم المنصور من جاء ماليا عليك حنين الله عاقب رسله بشيرا نذيرا ناصر الحق حاليا عليك يا معمول جئت مبشرا لدى القبر لا أرجو سواك محاجيا عليك صلاة الله ثم سلامه وعليك الهاشم ومسائيا عليك صلاة الله ثم سلامه وذلك لمجرم الشهامات حاجيا عليك صلاة الله ثم سلامه لك الله لا ملقى لعابك ناسيا فلا لي وجهك فانتقى القلب هل ترى يجود بسول الهاشمي محاذيا عليك مدايا بما قال عاشق خلالي بيت الهاشمي مصافيا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمم. آمين قال مولانا وشيخنا وقدوتنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم بن يزيد رضي الله تعالى عنه يتي زماني zamanina wa umri da rayuwata lam ara albayta khaliya ban taba ganin daki yawo yawo fanta ga kowa shi kadai ba sai ni Allah ya mun bai wannan baiwa alhamdulillah halaliya yaumi baitu daha kuma ga madinar manzon Allah ma wajen ziyarar manzon Allah kowa ya tafi gurin bacci sai ni kadai ga ni ga manzo Allah ina ziyararsa musafiyan ni kadai tsarkakakke ba kowa wa kuntu idza ma ji'tu layla idan naje wa layla tabarka'at shikenan sai ta sa hijabi ta tsare ni tsakanin ni da ita shikenan sai ta rufe mun sai ta rufe mun fuska ta kan naganta kama qala hu man qala qablu mu'aniya kamar yanda layla majnun ya faɗa ga ga masoyiyarsa ko to ni kuma ina faɗa haka ga halaran manzon Allah aka ba lito daye wa mara bani hawa suhuru ni wannan kudindine bai bani bai bani wai wai ainihin wato abin nan wato wato menene sunansa ne gashi nan a'a kokwanto bai bani kokwanto ba a suhur wannan ainihin kudindine da kika bai bani kokwanto ba saboda wa inna ni arahu qabulan ni ina ganin sa qabuli ne ko ango idan ya zo wajen amarya ta lullube kanta din nan in ya in ya ce amarya mu ga fuskaci ba kudin da ya take ba to wannan zai sa kuma a ce ba soyayya a soyayya ce take tsanani ai na gan shi qabuli ne a qabaltu da ni na zo gurin ka ya rasulullahi da iya ina mai kaunar ka ina kiran ka نارا يا محمد يا النبي محمد يا كنز البرية يا تسكن ننت تالكي غبا سيدي يا شغبانا وأين مرادي يا وندا yake shine ainihin muradina ya wanda ja hadiyan nurahu wanda yazo hasken sa ya zama shine mai shirewa a duniya alayka salamun la ya khairu salatin Allah da amincin Allah ya tabbata gare ka ya khaira man masha lahu murmilun ya wanda mai tsananin yunwa ya zo gare shi kada kallafa kisa sai gashi ya bar ya bar buhunsa kawiyan an cika shi tar da abin neman sa da yi ban fakaran zallar to shi ma shekha ibrahim alkaunafi khadimin ka gashi kad jaa ya zo gurin ka shakiyan yana mai kawo karan sa zuwa gare ka fakiran shi ma gashi nan ya zo da talaucin sa zuwa bukata zuwa gare ka da ifan mai rauni ne kwarai faqruhu wato talaucin sa zalla badiyan ya bayyana a fili ka san shi madadar ilayin faligaitar abin da yake kauna abin da yake nema a gurin ka ya rasulullahi to amminhu ka amintar da shi to alihi ka ɗaukaka shi wata gunihi ka wadata shi daga wurin kowa sai gurin ka kawai innahu cewa shi marar dari tsawon zamani la yulfa rajiyan kada a same shi mai kaunar wani abu ligairika a gurin waninka ra'uwar rai wanda lama ba وسعت عاليا ai na gane ma'anarka da matsayinka ya rasulullahi fa innaka babullahi kai ne kofar Allah gaba daya fazinu fadlihi kai ne mai taskance falalar Allah gaba daya ya rasulullahi ra'ufan ya mai tausayi rahimin ya mai jin kai salama da yawa fakka aniya manzon Allah ya waɗe wanda yake mai shan wahala
ومن زاركم حقا ينال فوق سوله يؤوم غانم مره arajin wa'aliya faman zarakum wanda duk yazo ya ziyarce ku ya rasulullahi Allah ka azurta mu haka hakan da gaskiya ya o ako menene yanal zai samu fauka fauka su'uli zai samu burbushin bukatarsa Allah zai biya masa ya o zai dawo garinsa gani ban yana mai ganima marfu a ra'asin yana mai daga kai aliyan yana mai tinkaho da manzon Allah ومن زاركم يدبر كذاب شفاعة يعز رجلا zai bashi wa man zarakum wanda ni ya ziyarce ku ya zafar wallahi zai samu dukkan daukakarsa da bukatarsa kaza haka nan zai samu wani abu bi shafa'atin na cetonka ya rasulullahi to menene to izzu zalilan ya rasulullahi kai ne mai ɗaukaka wanda yake kaskantacce in tuqarribu qashiyan yayin da kake kusantar da wanda yake nesa عليك صلاة الله ثم سلامه أبا القول ولا جوال فانظر لحالي عليك صلاة الله صلاة الله دا أمنشن الله يتبتع عليك يا رسول الله أبا الكوني يا شو غبان دكا تالكي والأجوادي يا شو غبان دكا بيوا فانظر تكلو لحالي يا نهال بنك يشكي يا رسول الله يدعونني يا بهوني ولم أزل أسيرك لم لم أبل ملام na'am yalumunani wai suna zargi na wai na tsufa ban daina abin da nake na zegen annabi ba idh shaba faudi lokacin da saje na ya zama mai furfura walam azal asira ganami to ni ko ba zan gushe ba har abada ribataccen bege ne ga manzon Allah lam ubal lam ubal bana bana damuwa bi mulahiya da memun kakaci فشيب وجايم وولد ولو أكل على غير مغلوب wadda musar fashebun wato kaga ainihin furfura wata hayamun da bege wa wajidun da ciwon soyayya walau atun da kamfararren so wanda yake cikin zuciya a ragayar mahabubi in dai ba akan annabi aka yi shi ba to addu musawiyan wannan zunubi ne kawai duk wani bege a yi shi ba akan manzon Allah ba saban Allah ne kawai عليك صلاة الله ثم سلامه ببابك ضيف kawal arasa salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare ka ya rasulullahi baifun bako ne gashi nan bi duka ya zo kofa ka ya rasulullahi kadika wal arda ya nade kasa sariyan yana mai tafiyar dare da rana zuwa gare ka
عليك صلاة الله ثم سلامه أبلغ قاسم المنصور man ja'a ma'iya salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare ka ya rasulullahi abul qasim ya baban al qasim al mansura ya mai ya abin taimakawa man ja'a mahiyan ya wanda yazo mai shafe dukkan bata عليك أمين الله حاجب رسله بشيرا نذيرا ناصر الحج هاديا salatin Allah da amincin Allah ya tabbata a gare ka ya amin Allah ya wanda yake amintaccen Allah ya aqiba rusulihi ya karshen manzannin Allah ya bashiran ya wanda yake mai bishara da an- a- aljanna ya naziran ya mai gargadi da wuta ya nasiral haqqi ya mai taimakon gaskiya ha mahiya ya mai suna mahi
عليك يا مأمون جد مبشرا لنا القول لا أرجو سواك Muhammad salatin Allah da amincin Allah ya tabbata a gare ka ya mamun ya mai suna mamun jitu na zo mubashiran ina mai bawa bushara ladal kabri a cikin kabari na la arju muhamiyan bana neman bana neman wani lauya a cikin kabari na siwaka in ba kai ba kai ne lauya na cikin kabari na عليك صلاة الله ثم سلامه صباحي للأعلى هاشمي ya salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sabayi saba asbata ya tabbata wa masa'iya da marece na ya tabbata li dahal hashimi in zama ina tare da ba da ba hashimin dangi عليك صلاة الله ثم سلامه وجئت بمليء شعبة هديا salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajitu bi madhi na zo da yabo na wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam munshi'an wanda ya fare shi ni na fare shi ba ta hakiyan bayan na fare shi kuma na zo na ta maimaita shi ina kwatantawa a kabarinka عليك صلاة الله ثم سلامه لك الله لا ولوالي ذلك ناسيا صلاة الله دامنتم الله صفتك من زن الله صلى الله عليه وسلم لك الله الله ناك نيك بعدين يا رسول الله لا ألفا نيكما كأساميني ناسيا إنا ممن توالي آدك ذلك ورنك مناني وجه المصحف القلم هجرا يجوز بسول الهاجم وهابيا halaliya halaliya wajhul mustafa yau fa gani ga mustafa fa yau gani Allah ya mun baiwa ga manzon Allah ga fuskarsa ina kallo alqarni wanda yake shugaba hal tara ya judu bisuli kana gani ko zan iya furtawa in yi magana saboda kwarjinin annabi alhashimi ba hashimin dangi muhabiya ina mai faɗa baiwar da zai mun kana gani zan iya kuwa anya kwarjinin annabi zai ganni ne haka kuwa أليس مدى الأيام ما قال عجب فلا لي بيت الهاجم مسافيا salatin Allah da amincin Allah ya tabbata alaika a gare kamar al'ayyami matukar kwanaki ma ƙara ashiƙin ko yaushe mai bege ya faɗa ga abin begensa ya ce kalali ya baitul hashimi yau ga ɗakin Allah ya zama a wofance gare ni ga- ga- ga ga kabarin manzon Allah ya zama a wofance gare ni kai ga fuskar manzon Allah ma a gare ni musafiyan mai tsarki alhamdulillah an ƙare?
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما To. إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة نعم نعم نعم